musulmai Allah ya samu na cikin su wannan shi ma bangaren alkawari kenan sai ne kokari mu kiyaye mu kula mu kauce sannan sai sai ya haddasa kazaba idan ya tashi yin zance sai yanka ƙarya baya damuwa ita ma ƙarya kaba'ira ce babban zunubi ce wanda annabi alaihi ke cewa wato mutum wato innal kaziba ya ji innal fujur ita ƙarya kora mutum take da zuwa koya mata fajirci wa innal fujura yahdi ila nari shi kuma fajirci kora mutum ke zuwa shiga wuta sai ce mutum ba zai zuce da yana ƙarya hatta ya fita da inda Allah kazzaba har a gurin Allah ya rubuta shi babban makaryaci ko sarkin makaryata daga ran da Allah ya rubuta mutum wannan mutum ya gama shiga cikin da shari na ƙarshe ita ma ƙarya ba a wasa da ita ko da ka tashi mutum zai ba'a to kare ya karya shi za ka ce annabi alaihi salatu wassalam wato ko ka tashi zai la ya kula illa sirika ba ya faɗa sai gaskiya ba zai ka tashi ya faɗi karya ba sai raka ba a yi ta akwai ran da annabi alaihi salatu wassalam ya je gidan wani sahabi ko gidan wata sahabiya da ya je gidan sai ta kiran ɗanta ƙarami sai ta ce masa zo ka karɓa sai annabi alaihi salatu nan da nan hankalin sa sai mai da hankalinsa gurinta sai ce me za ki ba shi sai rike masa dabino sai ce da ba dabinon kika ba shi ba to da Allah ya rubuta miki zunubin ƙarya kira ka uba ya ce da ɗansa ko uwa in ka je makaranta sai Allah rubuta maka laifin ƙarya kan ƙarya ce annabi sai hana wannan mutum ya ɗauki ƙarya ya nuna wa akuya ko tinkiya ko saniya ta ɗauka abinci ne ta zo ya kama ta wannan makaryaci ne Allah sai ya rubuta masa zunubin ƙarya ko munafiki ne wannan shi yasa al-Imam Ahmad ibn Hanbali ya taɓa zuwa gurin wani malami an ce yana da hadisi zai je karɓi hadisi a gurinsa yana zuwa gurin malamin sai ga malamin ya ɗauko ƙwarya ya nuna wa akuya ta zo ya kama ta sai ya sallama ya tashi imamu ya haka sai sai makaryaci ne ba a karɓa hadisa na wata a gurin makaryaci wanda ya wannan dabbar yaudara iya ka ba wanda bai zai yaudara ba dama mutum yana yin ƙarya ɗaya zai je kowace to tsaurin ta kenan ba a yarda da ita hatta irin abin da kakanni suke jikoki a gurin Allah ba daidai ba ne mutum misali yana da ɗansa namiji ko yana da ƴarsa mace sai ta haifa ɗa namiji ko jikanka na ɗa namiji ya faɗa ma ɗa mace ƴarsa mace ta haifi ɗa mace ko ɗanka namiji ya haifi ɗa mace sai mutum ya dinga cewa da wannan jikar matata shi a gurin sa yana ganin kamar wasa ne amma a gurin Allah bai san wasa ba tunda mukallafi ne yana faɗa rubuta ga ai ko ba aure a tsakaninsu saboda haka ya kulu na munkaran min alƙawli wa zura shi ma nan al'ada ce ta kasar mu ana faɗa ta amma kuskure ne duk wanda ya faɗi wannan ƙarya ce ubangiji kuma sai ya sa mala'iku sun rubuta masa ko gobe kiyama sai an dawo da abin saboda ko da wannan ba a yi kakaci ne amma ba a yin kakaci ce gaskiya yasa annabi alaihi salatu wasallam in zai kakaci da gaske ce ba zai faɗa abin da ba haka ba akwai ran da wata mace ta yi ga gidansa tsohuwa ce ta gaishe su sai ce mata tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba to ita ko magana daga bakin ta take shi ko maganarsa wato wato ta fi nizar in dai ki faɗa an gama sai ne faɗa ba tana zuwa ka sai ta ɗora hannu a ka take na shiga uku na lalace sai burkewa ta shiga gida tana faɗuwa tana kuka na aiki ta ce mene ne ce manzo Allah tana ce wata uwa ba za ta yi aljanna ba sai ta haka sai ta haka ne ai yana nufin inna an sha ana hunna in sha'a sai ya Allah hunna abkaran uruban atraba ita wanda yake so ya muke nan ba an za a shiga aljanna tsohuwa ba ta da shalin tsohuwa ba sai an daidaita ta an kere ta hakirin budurci ta dawo budurwa ta zama ɗan da shi a sanin sun yarda ba tsohuwa ba sannan sai ta fashe da dariya to haka yake yi da wata kawai tana yi mamudin da sai a wanda akwai wani fari akwai fari a idansa hatta da zai ta ce a to haka ne fa wai wa fari a idansa to haka yake ba ya yarda ya faɗa abin da ba don ya ilmantar da mu to shi sa ya kamata mu kauce wannan a yanzu duk harkokin mutane idan sun tashi sai su yi ƙarya in mutum ya magana ce sai mutum gaskiya ne zai ci to duk abin da ka faɗi ƙarya ka fita to in kai gaskiya ma za ka fita sai dai lalacewa ta cikin zuciya ita ce za ta sa mutum ya haka amma duk abin da ke ƙarya ka fita in kai gaskiya za ka fita to saboda haka gaskiya ita ake so ƙarya ba su da ke wanda da yake da ita akwai munafunci tare da shi sannan annabi alaihi salam mana cewa munafiki baya ƙarya wanda duk zai yi ƙarya to munafiki ne yana tattare da cutar munafunci ita ma sai kokarin kauce mata a wajen hirarrakin mu da abubuwa to inda musulunci ya yarda ai ƙarya su ne da annabi alaihi ya togace ya togace gurare yake tsakanin idan aka samu wani da wani sun bata an samu saɓani an bata ko abokin hulɗa ko abokin hira ko wani dai ɗan uwa ko amini za ka samu suka bata aka aka su sasantu suka ki sasantuwa to idan wanda yake son ya sasanta su ya samo wata ƙarya wacce idan yayi abin zai gyaru to aka ce ya je ya ba laifi in dai gyara ne in yi ƙaryar abin zai gyaru to ya je ya je yanka ƙarya ce a wani ai daga gurin wani nake wata kila ma ka daga bazan shi ba ai wani ne turo ni ta ce maganar na abin da kuka fata ya duba ya ga kuskurensa kuma ya da na sani shine yace yana jin kunya ya zo ku ga ya arba da kai ya turo ni Allah zan baka hakuri sai na tabbatar ka sako sai ya koma ga masa ce zo ku gaisa shikenan komai ya zama daidai sai ya yi dama shine ya kaza kaza ai ba wannan ake ba sai ya hakura sai kuma ka koma gurin wajen ka cewa ne wani mun je mun gama tauna da sai mun daddale ya hakura da abin da aka yayi da na sani kuma yana ganin kai kai yake ji da za ka yi a koma abin da musulunci ya ɗora mutane a kai da yafi in ka sakko shi da ce a samu lokaci kaza sai a je a zauna a tattauna shi ke nace to wannan ƙaryar an yadda a yi ta in dai za ka sasanta tsakanin waɗansu to fuska ta biyu kuma shi ne harkar ma'aurata shi ma miji yana iya matarsa ƙarya mace tana iya mijinta ƙarya a kan a zauna lafiya amma ba ta fuskar da aka ha'inci zaman aure ba ba mace ta je ke zina ko ta aikata wani ɗanyen aiki da ya saba wa amanar zaman aure kuma ta zo ta yanka mijinta ƙarya ta ce ta fita ba ba irin sa ake nufi ba ƙa'idar zama wata ƙila na da yawon ta sa ta shi to sai ta iya faɗa masa wani abu sabanin abin da yake ɗauka na hankalin sai kwanta amma wasu yawan malamai da suka fassara hadisin cewa suka yi ƙaryar nan akan yi ta ne a gurin soyayya abinda annabi alaihi ke nufi kenan ƙarya a soyayya idan kuna zaune da mace sun rashin kauna ki shiga to ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa fa in karihtum hunna fa aka an takarhu shay'an wa ja'ala Allahu fihi khairan kaseera idan kiyayya ta shiga to da yawa za ta kyaba Allah ya saka alheri mai yawa a ciki to saboda haka mutum ya samu kansa a wannan to sai ya danna kiyayya sai ya nuna nuna mata kauna ita ma in ta samu kanta a cikin rashin kaunarsa sai ta danna wannan cikin sai ta nuna masa kauna to wannan shine abin da ake nufi da yin karya ana za a ga mutanen mu na da suna da irin wannan za a ga mace tana gidan mijinta wataƙila ba ta kansa yadda ka san garoshin wuta haka take jin tana zaune a gidansa amma yanzu yayin da suka ce shi wanke so ki aura lokacin akwai tarbiyya sai ta hakura kuma shi ne zai gane wannan kiyayyar ba sauran jama'a ba za ta gane ba za ta danna abin haka za ta ci gaba da tafiya ran da aka ce ya mutu ran nan za ta yi farin ciki fiye da kowane irin farin ciki amma hakuri take sai ta nuna masa kauna wannan ita ce karyar da shari'a ta ce a yi shi ma mijin yana haka al'imamin mai saburi ya yi irin wannan karyar tsawon shekara ashirin da biyar shi ɗan gata ne isasshe ne kuma ya girma ya aure danginsa gaba ɗaya suna son ya aure bai ba sannan kawai sai wata mace ta zo a cikin shiga ya kyau ta rufe jikinta ko ina sai ta zo ta gaisa sai ce na haɗa ka da girman Allah ka aure ni to shi kuma ya san girman Allah kawai sai kalli girman mahalicci sai ce shike an gama zan aure ki yar gidan wace ce ke taba ni ce wancan yar gidan suwa ne sai kuma gidan yan wace yake na kama ta aure ina son ka zan aura suka ta munna a ina take yar wani ce gidan wani mai suna wanke nan da nan aka tashi aka je aka faɗa ana nema mata aure suna ta munna kike na aka daidaita aka gama aka ɗaura aure aka je aka kai amarya sai da an goyi shiga ɗakin amarya yana duba shi ga amarya kuturwa ce yankuwa to kaca kaca kuturta ce mata kaca kaca wani yake amma sai nuna mata yana son tafiye da biyu ke son yamaci sai da shekara ashirin da biyar da ita haka bai mata kishiya ba yace ko ba san ta yake ba in yi shigo inda take zai ji kamar akan garo su yake amma a fuska ko a harshen sa ba ta ba ita ce karyar da annaba da take nufi ana sai gani ya haƙura to shi da aka tambaye shi aka ce wani aiki kai a rayuwarka kake zaton Allah ba zai tozanta shi ba zai kalli wannan yace wannan zaman da ne da matan nan shekara 25 saboda girman sa ba ya kaunar tana kwar kuma na mata na san take da kowace irin mace ban mata kishiya ba sai ta mutu saboda ganin girman Allah to wannan shine inda aka yadda musulmi ya karya to sai fuska ta uku ita ce fuskar yaki idan musulmi aka kama shi abokan gaba suka kama shi babu yanda za a yi faɗi sirrin musulmi ko ne za a yi sai dai karya dole in rufe kuma idan za a tafi yaki ana iya yin juyayi da kamar wanka idan za a yi gaba sai a ce yamma za a yi wannan ya halitta shi sa na barsa duk yakin da ije tauriya yake idan yana so zai yi kamar nan kudu sai dinga tambayar labarin garurukan da suke arewa sai za ka mutane suke arewa sai su ɗau mara sai su daura kamara ko ya fara wata aka yau ya fara daura aka yau ana ta shirye shirye za a yi karan bacca yana gama shiri kai sai sai kudu za a yi wannan haka ake a inda kawai ya taɓa fitowa ya faɗa ƙara sai ta buka nan sai da akwai tafiya ta ɓaci sai sai ga inda za mu kowa ya shirya saboda wannan gurin ba za a yi masa jirwa da kamar wanka ba saboda akwai wahala tafiya ce cikin sahara kafin wani ta fi kilomita dubu babu shiya babu gurin hutawa tsakkoyin rairayi ne sun zurutu kawai kisa da suka haura gurin a mata na ruwan su tare su da yaƙi ba suka ce na za su tare ba wanda ike ta wannan saboda manufarsa ba kai saka tare su da yaƙi ba kisa ba a yaƙin ta boka ba saboda manufa to wannan ƙarya kenan ga inda aka yarda a yi ta hasanta tsakanin mutane tsakanin ma'aurata da abin da ya shafi fuskar yaƙi amma duk inda ba irin waɗannan ba da kuma wanda za ka iya kirara kakarowa daga waɗannan to ba a yarda a ƙarya ba saboda ka musulmi na kwarai idan sun samu kansu a cikin wata matsala wadda dole sai sun yi ƙarya to sai su biyaye da kamar wanka tauriya ake kiran abin akwai lokacin da wata fitina ta taso a cikin daular musulunci aka samu malam fada suka zo suka zuga masu mulki a lokacin suka ce qur'ani halittacce ne fararre ne su kuma su amara suna hambali suka ce aka dini ne aka kama dan hambali aka kai shi kurkuku aka dinka masa bulala yake sai dai a kashe shi amma ba zai yarda ya bada kai ba domin da hama dan hambali a wannan lokacin ya ji zafin duka ya yi hakuri yake qur'ani da qur'ani hadisi ne daga ranar har tashin alƙiyama al'umma na gaba ɗaya ta halaka amma sai kokare ta ce ba zai yarda ba ko ni za a mata ta ka dinga kama mutane ta imam bukhari duk aka kama ta kai su kurkuku suka kalle kurkuku suka fita suka daga mu suka yi addu'a kwana hudu shi bukhari ya mutu shi Allah tunda fitina ta ka daura ina ta ka sami wani malami shi ma aka zo da shi aka je sai ya faɗi min da ake ciki sai ce to ai ba komai ya ta yace kun ga da taura da linzila da zabura da qur'ani sai je kun ga hudun nan ai da fararu ne amma yana nufin yan yatsansa shi ne da kamar wanka ba wai yan can ba yake kun ga hudun nan sai ka ce malam ya bi sai ka ce a sake shi ana da tattara yana ta nata kure sai ya gudu sai misra sai ji domin malam fada yan suka dinsu za su ce tun da suna da ina ce tauriya ne sai a sake dawo da ni ruwa a cikin wani duka na na wahalar da ni dan da yawa malamai a can zamanin ba su iya jura ta fito dukan da jaki ya ɗauka ya shanye in aka yi bunsuru shi ba zai ɗauka ba ba zai ɗauka ba to sai aka sai suka suka danga wannan wannan suka danga addu'a Allah karfaran su to wannan tauriya ce ana haka ka kauda ka faɗo ta magana wanda shi wanda kake gaya wa zai ɗauki wani abu daban kai ko ba shi kake nufi da wani kake nufi akwai mutumin da idan ma ya san a gan shi yana da waɗansu abubuwa a gaba sai ce da matarsa ɗauki wani abu ko gawayi ko alli a tsakar gida ki yi rami mai faɗi ki shiga ciki ki zauna shi kuma yana kira aikin sa aka zo neman sa yana nan irin sai ai wa'a nan ma'anarta wato wa'a cikin zanen da ta yi zai ta ce wato wa'a ta da a ce ina kan zanen to wanda take saboda gudun wancan cutar kar a shiga cikin ta ba abin wasa ba ce to dole haka aka samo irin waɗannan shi ne suke ta fito da wannan sai a gazalin ke sa ko da makoci take da shi mai korafi kullum ba ka jituwa da ɗanka da ya zo zai kawo maka kukan ɗanka ka sai ba ka doki ɗanka ba a sai da korafinsa in ka doke shi sai zama ka saba wa Allah ka zalunci yara in kuma kake dukan dan shi kuma tsakanin karshe sai ya faci kuma ka zama mutumin kirki ba ka bari gaskiya da Allah ba sai ka ran danka yayin da zaka doke shi sai ka ci dukan sa sai ka ajiye saboda bacin rana ran da makocin ka zai kawo kara idan ya kawo kara a zahiri sai ka doki dan shi ya dauka dukan karar sa ne amma a baɗi ne kuma kana ubangiji ba dukan makoci bane dukan laifin da ya cancanci duka ne to haka ake saboda gudun kada a yi karya saboda haka nake roƙon mu a yau mu dubi Allah mu rabu da wannan muguwar ɗabi'a kar mu yarda abin da yake harshen mai zama saɓanin wanda yake zuciyar mu wanda duk wannan matsalaci musamman ko mai mulki yana cikin da annabawa yake ce Allah ba zai kalle su kuma zai wanke su gobe bayan kiyama ya ba shi kiliyara sai ce ba a neman komai a gurin sai ce wanda ya fi komai haɗari shine mai mulki matsalaci sai babu dalilin da zai karya idan ka gani karya ɗayan biyu ko kwaɗayi ko tsoro shi ke jawa ya karya idan mutum ya karya kwaɗayi na sa ya karya don ya samu wani abu tsoro don kada wani abu ya sarri ya afka masa ya kan shi ya karya ne mulki wanne ke nema a wannan ba shi da ɗaya daga ciki amma don ne zai lalace da nuna karya amma abin matsayin suke sai ya mana su kuma yahudawa a cikin siffofinsu na masu mulki da harka administration da iya tafi da jama'a in mace karanta protocol of the line of elders of zion zai ga shi suna cewa siffa ta gari frankness ka fito ka faɗi gaskiya suka ce wai ta zama ta fi zama haɗari fiye da abokin gaba ko mun karfinsa yanzu ne za ka rubuce daular ka ta rubuce mulkin ka yanzu za ka faɗi gaskiya har an fita daga cikin siffa mai kyau an shiga wata kuma ƙaryar ta wanda ba a gurin ubangiji ba kamar yadda mai mulki zai yi ta ba to za ka rike za ka rame ta wasu da mutanen mu suna da sha'awar shiga mulki sukan shiga siyasa sukan ne su yi kanta su abubuwa kuma su hawa mulki su dinga shan ba mutane karerai wannan ba mai kyau bane ƙaryar mai mulki ta fi tsauri suna nawa sai fito da shi ya karara ya faɗi mutum uku wanda suka fi kowa samun bala'i a tashin alkiyama da mai mulki makaryaci da kuma tsoho fati ya tsoho ya zama fati sai kuma talaka mai girman kai ba shi da abin da zai girma kan mai dinga faɗi yana fata abubuwa yana jin raina kowa shi wannan ya je lahira Allah sai ban buka shi masa azabar da bai wani ba saboda yayi abin da ba shi da abin da ya kamata da wannan abu sai kamata kala ke girman kai dan ba shi da komai to wannan shine wannan sifa ita ce ta uku ta hudu ce za ka sama fajara na zana mana cewa duk ɗan adam za su haɗu to za a yi mu'amala mutum baya rayuwa shi ɗaya ko ya zama na yana da matar da yake aure ko tana da mijin take aure zaman da suke din nan to tsakanin harshe da haƙori ma na fatawa to za a iya samun rashin fahimtar juna haƙƙin wani zai shiga na wani kuma rigima za ta iya shiga haka tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ana iya samun haka tsakanin makoci da makoci ana iya samun haka tsakanin abokin hulɗa da abokin hulɗa kuna cinikayya tare ana iya samun haka ko mu'amala ta zo ko motar nan ta tsaye mai mota za ta shiga tsakaninka da kwandasta wata kila wani abu zai iya shiga hanya za ta ko za ku gabar wani zai yamma kai za ka wuce wuce ban kafin mutum na za ku yi wani abu zai iya haɗa ku haƙƙin wani ya shiga na wani sai dan wannan ya samu na farko wani yakan iya yin haƙuri sai ya kauce ya bar haƙƙin nasa wani kuma akan iya haɗuwa da wanda haƙƙin ya shiga da wanda haƙƙin ya taɓa haƙƙin sai sa da yarjejeniya a yi sulhu shi ke na sai a yafe wa juna magana ta wuce wani kuma shi wanda yake ganin an zalunce shi ɗin to wanda ya zalunce yake ganin haƙƙin yana bangaren sa yakan iya hakuri ce to ga wannan abin magana ta wuce to idan duk wannan taki to hakan sai ga a tafi gaba to sai an yi hukunci to shi munafiki a nan gurin yake sharri shi ba ya yarda da hukunci sai dai duk abin da aka yi masa so yake sai ya rama kuma sai ya wuce abin da aka yi masa din shine a bai haushe yake ta haka mutum kan kara sai ce sai ya sai na itace wato an masa duka daya to shi sai ya yi biyu in aka yi zagi daya sai sai ya rama sau biyu to wanda duk yake da wannan munafuki ne sura ka ba a a gaji a ce ta ba ta yi kyau a nan gurin kafin na wuce nake son ja hankalin mata domin wannan siffar tana da yawa a gurinsu da sauran masu aikace aikace iri iri ana samun masu wannan musamman wanda harkar mulki ta shafe su sukan zama suna tare da masu sarauta masu mulki daula tana hannunsu aka sami irin wannan wani zai iya zuwa a tura shi a je je taho da wani da daura da mara sai tafi taho da wani wata kila su dan tsaka ta yana zuwa ofishin su sai ce ai da kira aka kwace ni kaga ai ta fada hannu kenan dan sanda je zai kamo ka aka ce da kira aka kwace shi zaka kashe shi aka kai ka police station ai ka kashe inda ta kwana kuma to kaga wannan zai ya fata mafajara mu'mini ba zai haka ba to ana samun in kuma ita mace ce idan sai aka samu wani laifi bata ta tafi gidansu ko wurin wani na gaba nata to za ka saurari zancenta duk ne hankali za ka saurari zanta iri biyu ne duk lokacin da tana kwantar da murya to wai na ta magana take mayarwa ce nake masa kaza nake masa kaza nake masa kaza to wai ita mai kirki ce amma kin za ta faɗi na sai ta ɗaga murya ta ta yi ce kaza ni ce kaza ce kaga fajirci ne wannan sai da ba hukuma ta shiga ita ta samu dama kuma tana ɓata shi sannan kuma duk wani abu da aka yi na laifi wanda yake tsakaninta da shi ne ya wuce sai da tsakanin mijin mata sai ta fito ta ja wani gabanta magabacin ta ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza to duk wanda take da wannan munafuka ce sai da nan sai idan ka sama a jara yanzu da ka wannan yake jan hankalin mata ku yi wa Allah ku rubu da wannan ɗabi'ar ba da kyau idan an samu saɓani wanda ana iya saɓawan aka je faɗa kada lokacin faɗar naki maganganun ki kwantar da murya faɗar ta ta kuma ki dinga ɗaga murya can wai shi a zalimi ne baya tausayi sannan kuma duk abin da ba shi ne a wannan lokacin ya taso ba kar ki faɗa wanda suka dawo na baya ki dinga fito da sirra sirra da abubuwan da kuka taɓa yi wanda ba makalukin ne sai kuma ki fito da shi ki dinga faɗa wannan ba mai kyau bane yana daga cikin siffar munafunci ka ta da cewa ina abubuwa guda hudu su ne wanda annabi ya sanya kwaɗo ya nuna mana ba dan komai sai dan faɗakarwa dukkan muni ne wanda yake sai game da Allah lafiya to sai kokari rabu da wannan sifofi guda hudu gaba daya kar mutum yadda ya zama yana da guda daya a cikin wannan sifofi in mutum ya zama da wannan za ka ja masa matsala a nan duniya ne zai zama wulakantaccen mutum ba tsayayye ba a lahira kuma zai shiga cikin garari wanda idan ya hau sirati haskensa mutuwa ne saboda sirati ba a ganin tafi sai an ba kowa haske kamar da za su jirgin sama ake ba da bodin pass rakar sirati ko ya ta ba shi haske in ya taka ya hau sai sun fara tafiya sai haske ya dinga mutuwa yasa wani yake ta mai kulin munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna la ta bisu min nurikum ranar da munafikai maza da munafikai mata za su fara ga mu'mine na gaskiya wanda ba su rayu da ƙarya ba ba su rayu da yaudara ba ba su rayu da safa alƙawari ba ba su rayu da fajirci ba za su dinga ce musu unzuruna Allah ku jira mu ku dakace mu na ta bisu min nurikum mu yi mu sana hasken nan naku mu dosana mu kunna to ba ne zai iya dakata saboda tafiya da kanan wani ake tirafi duk tashi duk filin kiyama babu inda ya fi tirafi hadari sai da abu ne mai tsawo dai shekara arba'in da biyar ya tafiya a kansa tsawon zurfinsa ku duk abin da izani in yi dinga juyin guduma kafin ya taba da banja na mace shekara saba'in ga tsuntsi ga kuma kai siriri ga kuma kaifi ko yana na lantarki yanzu aka ce daga nan a saka wayar lantarki guda daya daga nan zuwa gidan malami ne kuma ce kowannen mu nan sai ya taka wayar lantarki a guje dan gidan malami kun wallahi kowa sai hankalin sai ya tashi balle shi ya ce da kai gashin gida ido ba sannan kuma zurfin sa shekara saba'in da abin da ya zame kuma duk taron alkiyama kowa sai a ce ya hau Allah ta in kun illa waridaha ana taka ba jira kowa taka ko ruwa malaiku suke rududu rududu annabi kan sallu gurin na kala musallim Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim ya dinga samu ana ana wucewa to irin wannan ana wannan gaggawar mu'mini suna rabbana atina lana nurana wa ghfir lana rabbana atina lana nurana wa ghfir lana Allah ka cika mana hakkin mu ka jikan mu ka taimake mu haura ana kai to muna ku kai ce budu ce mutu budu sai ce wanzuruna na taka bismin nurikum sun kuma za su yi wasu ce irji uwara hakun falsani su nura ku koma baya ku ta kama haske duniya ce ku nisan ku samu to da san fara haka sai su fara cewa alamna kuma aku da can a duniya ba tare muke da ko ba muna azumi tare muna zuwa masallaci tare muna zuwa makaranta tare sai su ce bala a'a ai tare muke da ku walakin lakum fatantum anfusakum sai dai kun fitinanci kawo nan ku gaskiyar da annabi alaihi salatu wasallam ku yarda ba wartabtum kuna da tantama akan gaskiyar abin da zo da shi wata rabbastum a kullum fa ko kuke ku ji ne zai samu musulmi kwarai na musifa ku dariya sannan wagarratkum al-amani buri na duniya ya roƙe ku har hatta ja amrul lahi har wararin ubangiji na mutuwa ya zo kuka samu kanku a wannan suna cikin wani dama lafiya da raba bayanan wanda su da baban baɗin da tsira ma wa zahirin mutum balbil azab an shiga tsakaninsu sai su fara wannan kira da suka ba ta an sai Allah ce al-yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma wa kum an-nar hiya mawlakum wa bisal masiru yau da ku da kafirai ba za ka musa wato fansar ku ba ko da za ku dauko duniya da abin da ke ciki ku ba da ita a fanshe ku ku fita daga wannan halin sai ba za ku samu ba makomar ku wata ce hiya mawlakum ita ce uwar ku za ta dauke ku sai muku shin fada ta nan da ku ta zille ku ta dinga jijjiga ku ita ce za ta muku duk abin da uwa take wa danta to bisal masiru ce makoma ta yi muni suna zama wutar jahannama to duk munafiki wannan ita ce karshen tafiyarsa sai da aka sanya kokari mu shiga cikin sahun sabon annabi alaihi salam da dukkanin su har suka tsare babu wanda baya jin tsoron ko ya kama da cuta munafunci mu rabu da waɗannan miyagun ɗabi'u guda hudu mu ɗauki kyawawan ɗabi'u na musulunci ko imanin ya tabbata mu zo muna da nauyi a doron ƙasa mana da matsayi a gurin ubangiji subhanahu wata'ala to wannan shine dan abin da zan ce dangane da wannan hadisi sai ɗan nasiha da zan yi abu guda biyu da nasiha da kuma addu'a wanda za mu bayar da Allah musulmi a je a ci gaba da yi a ita nasiha ta farko da zan yi shi ne wato mun samu kanmu a wani irin ƙangi yanzu mun shiga cikin wani hali mu musulmi yanzu a duniya da baki dai mun zama farautar mu ake kamar zomo an ɗaura kamara ya yaƙe mu ana ta yaki da ta'addanci amma musulunci ake nufi kawai an ce wanda baya son ta taba taba nan dan ta'adda ne wanda ba dan kurɓa kurɓa ajiyan nan dan ka san abin da tarihin da Amerika ce kenan cewa dan ta ce wanda yakan kula da salloli sallah biyar zai zo ita wannan dan ta'adda ne wanda ba dan ko dan shakka ya taba taban nan to wannan shi ma an kai shi dan ta'adda ne wanda za ku ɗaya giya ɗan giya shi ma na ɗan ta'addi ne wanda ba a ɗan shan kocen kocen ɗin nan shi ma ɗan ta'addi ne saboda haka wanda ba a ɗan ƙarya ƙarya shi ma ɗan ta'addi ne saboda haka duk kyawawan ɗabi'un da musulunci da su duk wanda yake da su to a magurin su ɗan ta'addi ne kuma ke sun nake shi kuma ɗaura da mara haka ake ta yi duk ko'ina ana ta amfani da masarauta na ko'ina na shugabanni na kowace ƙasa ta musulmi suna ɗaure wa kafirai gindi ana ta yakar al'ummar musulmi ana ta rubuje mu to abubuwa da ake ta ji a kasashe suna faruwa muna ce da mutane ko kowa ya hatta abin nan kuma ba shafafu da mai bane abin da yake samun su ne a sauran kasashe zai iya samun mu kosovo kun ga irin rigimar da aka yi aka dinga kashe su aka dinga wahal da su aka ci mutuncin su irin a ji a da uwa a gida tana aiki tana fara fulawa a zo a kama ɗanta a daddaka a zuba mata shi da jinin da nama a kwana ce kishi sha haka ba ka dinga musu a zuwa kama mutane a yanya a kashe su a yanya ka a kwanwa ɗan kwalo sa zuwa kan muka su dinga ci amma me ya faru a ƙasar musulmi su ne kashi casa'in da uku bisa ɗari kafaran su ne kashi bakwai amma ba su ka musu dan ku daina ɗaukan yawa da muke da shi ku ɗauka ba za a iya mana komai ba to saboda haka kun ga abin da yake faruwa ya fara zuwa kwanan nan samarin kiristoci sun raba takardu wanda suka faɗi cewa musulunci ba wani abu bane shari'ar musulunci nan ga baki ɗaya suna kira ga majalisar ƙasar nan ta nuna maganar tun Obasanjo ba ita ce a gaba ce maganar soke duk wani sashi a tsarin mulki bai ba da dama a shari'ar musulunci kuma shari'ar musulunci suka ce maguzawa masu shan giya suna bauta wa makaro da magiro da jangare shari'ar da suke ta maguzanci ta fita musulunci tsari ta fita musulunci adalci haka suke suka dinga yaɗa wannan to duk lokacin da makaho yake a wato yake maka a wasan jifa to ka tabbatar ya taki dutse ka tabbatar ya taki dutse to akwai tsare-tsaren su da suke yi sun gama shirye-shiryen su kaf ilimin da suke so su kullo mana idan da ake a sauran kasashe su mana wannan a wata ke wannan wata shekara da wayansu za su duba ko da cikin kasukan da muka yi rana irin ta yau alhamis a cikin ramadan na yi wata lacca da muka yi magana iblis fil qur'an a kan iblis muka yi lakcar a nan wurin a wannan ranar akwai mutumin da yake masani na harkar wato rayuwar duniya ta yau da gobe mai zurfin gaske ya same mu ita zo daga wani gari ma ya zo same mu ya rasa ma da zai hira da shi muka zauna shi abin da yake damuna kafiran ƙasar nan sun gama shi duk abin da suke bukata na makami sun gama tattarawa sun gama yake abu guda sai suke so su takale mu da wani abu kiwo su tsare iyakar dan aminu kano ta kano da iyakar dan maiduguri ta sakkwato daga sun tsara waɗannan iyakar duk taimakon duniya ba zai ƙara zuwa cikin musulmi ba yake wannan su suka gama tsarawa sannan kuma za su yi kokari su ce majalisar ɗinkin duniya ta zo najeriya ta shiga da bota ma kuma hukun marabi ne da ta zo ce da ce ta ɗora najeriya ta hukumin shigo da makami ana ɗora wannan dama mu ne ba mu da makaman mu ne ba za mu kara samun kowa da sashi ba su ku sun gama tanadin su su kira guda akan mu ta yadda suka yi da yau ina tsammanin wannan lecture ta fi shekara wannan magana ta kai shekara takwas da yinta to yanzu abin yana fitowa sun gama shirye-shirye shi ma wata wannan a ramadan shi kwana jin juma'a shi ma haka aka yi muka je mutum na manyan mutane lokacin shek muhammad nasir kawai da wutan shi yana da rai shek muhammad ashir imamu masalata suka shi mana da duk muka je aka tauri ana aka samu irin shirye-shiryen su kai mana caci kokarin lalata tarbiyyar matasa maza da mata su mai da su muzinata masu shaye-shaye doron da aka zo fada mana allah ba zai goyi da bamu za su karya to matasan mu duk sun shiga wannan to bisa suka fara fito da jiwa na suka yi wannan to yanzu da shi wata ta zo ta ɗauki abu ta rubuta magana mummuna mara kyau da annaba da ta aka buga a jarida aka fito da shi da kaduna an ce an yi ta abubuwa da rigingimu kafin wannan an rubuta wani littafi wanda ake cewa annaba sun yaya da duniya shi ma malam a wata malama a wata makarantar sakandare a kano ta dinga raba shi aka zo aka ɗauka shi na ke tudu shi ba da to abin da yasa nake jiya mana kun ga abin da muke faɗa ana yi a ƙasashen duniya ana ganin baya faruwa ana to kun ga ya fara shigowa amma laifin suwaye saboda Allah nake cewa laifin suwaye laifin musulmi ne laifin musulmi ne ta kowace fuska da shugabanni da mabiya idan kana yi mabiya suna da laifi na shugabanni suna da laifi na farko shugabanni dai sun ji haɗa kai kuma sun ci bari al'ummar musulmi su haɗa kai guri ɗaya wannan ita ce babbar matsala tsoron da aka yi gari babu haɗin kai tsakanin musulmi da ƙaunar juna to bala'i zai afka mana ubangiji bai tsaya mana taron kafirai da dandazon su zai cuce mu ba abin da ya ga mana yake kafirai suna haɗa kai suna kaunar juna suna dunkulewa amma sai ce yana mu zai cuce ku ba sai ce ga abin da zai cuce ku wurin nuna muku sai ce illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir in ba ku haɗa kai ba to anan cutar ku take da saboda haka dole ne shugabanninmu malamai sai sun kula cewa akwai tushe akwai akwai bishiya akwai reshe duk fahimtar da malamai suka saba reshe ce bishiyar gindinta shine musulunci ran da aka rubuce shi ba mai sauran reshe duk abin da ake mana to yi ga an taba shugaban halittar gaba daya kaga raba kanmu bai mana fa'ida ba mun cuci kanmu ko mun ji annaba ya tsamu an an ci mutuncinsa to da ka dole kafin mu kalli abin da kafirai suka sai mun fara kan illar mu mun gyara ta idan aka nuna musu gawar musulmi ya take kafiri ita ba ta wallahi bai isa ba wannan karyar da annaba sun faɗa yake da mu da wara mai munafunci ce tare da cikin abin da ke maka kafirai suka raina mu da yawa suna cewa a da idan musulmi ya rantsuwa in ka je ka tabbatar ka dace yanzu kan zai rantsi su dubu ƙarya yake musulmi ya alƙawari ce ka za a ji a tarar ba haka ba ko yaron da ya je gyaran rediyo ya kai wani ya je dinga zuwa yana can su je kaka da ran da ya soke maman ka tare ta karba yaro ya je ku sa ya duba da ya gaishe shi ya tafi yana zuwa ya zuci ni ba ma gan shi ba yana zuwa sai kada shi yana kare yana ce Allahu akbar sai karya Allahu akbar karya Allahu rabbana kan yana ce karya haka yaro karni ne da jama'a ce na karya take irin na awon laifin mu ne dole malamai sai sun aji wata fahimta sun ɗauki musulunci tsuran wanda za a kare martabar musulunci a kare martaba na rasan sannan reshe zai iya wani abu amma da an bari aka fara gindin bishiyar to kowane reshe ya tafi kenan haka nake jan hankalin malamai da farko su nutsa a kan wannan a kan matsaya sannan su kuma mabiya ba mu jin magana duk abin da za ka fito ka nuna musu ba za su yadda ba yanzu an kwakwai a kano wani irin bayar da musulunci ne masu kabu kabu ba sai shi wata nawa muka yi muna wasu magana cewa kuna zubar da mutuncin musulunci wannan ɗaukan matan da kuke da la'arla da na musulmi kun nuna addinin ku da ita da ku ba kuma kun nuna magana annabi sau ba ta da kima to da ku duk abin da kuka an yi wa annabi sau a kasan nan mu muka fara ba da shi in mutum yake kaza ba shi da kyau kowa sai dinga zage zage yanzu ita kanta wannan shari'ar da ake yi suwa suke fitowa suke kalubalantar ta zuwa ba aka yi kwanakin ba dai da azumi aka je wujul aka kakkama yan iska da sauransu amma ne mutane suke a garin wujul zuwa aka yi dungu da yan iska da masu da teku da yan kabu kabu da sauransu aka dinga dai aka yi motocin masu hilba aka farfasa su aka je yan su ciwo akan a tabbatar da banna da yan wasan kwaikwayo haka ake a garin jogana suka tare zuwa in suka ce sa ga a kama wani mai fanna a wuce da shi a ce za a hukunta shi da shari'ar musulunci ƴaƴan musulmi ne suke wannan nan ba da addinin namu kowa ake magana yarinya tana zancanta na banza na ba a kofar gidansu idan aka ce ita ta daina karfe goma ta ita daidai da iyayenta gaba daya za su fito shi jawo su bai ce wanda ya hana su kai shi kara ɗan sanda su tsare shi ba dole bane a so mu ci gaba da irin wayannan abin a ciki a cikin mu ya shi abin ya wuce ya tafi kuma an zo kowa da hankalinsa ya tashi kuma yanzu aka zo sai da san gane wuta da Allah wuraji ya zama kai mana ta ihu shi kenan da an yi shi kenan zai da yin wannan a Kaduna Kano da an kawo sojoji an zuba su a wani gurare kullum mun sai a taba mu ko shugabannin mu sai su bar sojoji su shigo arna ya ba ce shi kenan a taba mu a taba mana annabi ko a turo mana makami a dinga nuna mana kure kurin ba mu da tsari ba mu da galihu ba mu san abin da muke yi ba ko ban abin da yake cewa ba ka jin magana ni a yau in da zan faɗa muku ji wallahi ko dai ta abin da ake ta abin da kuke gani za mu ce ma gani za mu ce ma gani ba sai mun fito mun yi zage zage mun yi hauraji mun yi waye ba akwai tafsir da ake ɗauka idan akwai jagora zai tsara a bi ba wanda ya ce mana wannan kuma ba masu jin magana idan za a ji magana gobe mu da duk yan kabu kabu sun je daukan mata su nuna mutane cewa addinin yana da kyau za mu da wannan ba sannan za mu so mu daukan mataki na zan yi abubuwa idan an tashi kafin ne kasa kafin muka ce da za mu ba an gama da shi mun gama da shi muka ce fitar kurin za a so mu dauka a dauki kaza a dau mataki kaza daga nan zuwa kaza mu maganin kaza daga nan zuwa kaza mu maganin kaza shi kenan yanzu ya ga abubuwan duk da ake shaidu ne mana irin wayan abu amma mun zama a kara zube sai juya mu ake muna ta bada addinin namu mu rabu da ubangiji subhanahu wata'ala mun bada annabi alaihi salatu wasalam kuma suna zo an yi ta magana akai wanda mu ne sanadi kuma zo mu da ke wuce muna ta abubuwa to da bai kamata ya haka ba dai wanda shi da ilimi da wa'ai sama ta ce za su ɗauka kuma ina sa idan irin wannan abubuwan suna faruwa ko ku zo na ba a labarai don Allah ku ne mu rike labari ku zo ku ne gaya mana haka idan ka zo ka gaya mana labari da baki wanda ba mu ji ba idan muka je muka tsorar ko wani zamu yi magana a ɗau mataki sai ne ce ba haka aka faɗa ba a labaran muna da abin da zamu ce ka ga malam ka ga magana ta sani amma sai da kanki ka wanda yake da jimirin jin rediyo to ringa tana da ɗantin kaset tare da ko da a kusa da ya ji za a yi wani abu wanda yake mai muhimmanci ya ɗauka to duk wanda za ka je ka kai wa ke zobin ka ba shi to dole za a ɗauki mataki haka za a yi abubuwa amma in baka san makama ba yawa za su da cutar da mu akwai wata shekara a watan sha'aban wani suka zo suka yi suka suka suka suka na ni abin nan dan suka sake za su yi ruwa irin cewa wata suka rubuta ayoyin qur'ani a jiki wadanda suka gani a ƙarshe da suka gani sai suka yi magana sai suke ganganci suke magana da yin filastin suka gama magana da shi kaza kaza kaza kaza su kula masa rashin jin daɗi suka ɗauki adireshin wa'annan suka buga musu waya su kuma suka ba su tashi lambar waya kaga duk mai tsari da zai wannan ba kuma suka tafi har gidansu a ƙarshe sai suka tafi suka yi suka haɗa baki da yan sanda da sojoji aka zo aka dinga ta su za a tattauna domin a fidda maslaha a shi jira ake ji a kama ta kai su bayan su a dinga duka wanda suka ce kar a taɓa Allah a Kano a ƙarshe suka je suka samu yan talatin suka ce tunda abokan hudar ka ne ka san inda suke suna azumin ne su sha'aba haka ne za a kama ta kai shi a rafa to sannan sai suka zo suka ce mana ga abin da yake ciki farko abin da na fara cewa sai na ce ina filastin ya ta ce ɗan sanda sun fadda sun su kun ga rashin iya tsarin ku inda Allah ya sa wannan filastin kun ga mana da shi za a fara kaucewa in za shekara ashirin ana shari'a ce mun shekara ne kamar kun bar abu an karya shi su da sun san makama sai suka ɓadda bakin zaren shi wasu da mun san makama nan za mu gaske haka lokacin da wannan mata ta raba littafin sai aka waye gari duk wanda a ganci littafin ko ya magana a kai shi ake kamawa a doke mu kuma a zalunce mu sai ta kai ɗan shirya wajen dawakin kudu ne duk kullum sai sun zo sun saka hannu a gaban ɗan sanda wai ba za a yi tashin hankali ba shi ma sai wani Allah taimaka Allah ya saka mala har da alheri sai tafi inda ake kaman ta ɗau littafin ya tafi ya kwata ɗan sanda sai wani tafin za mu yarda ba dole aka rubuta irin ta shine wani kuma suka zo aka tsaya tsayin daka shi ne aka shiga aka dinga bugawa aka dinga bugawa aka dinga bugawa aka dinga bugawa to da bari ake ake haurage doke doke da waye sai a zo a karkashe mutanen mu a kakkama mutanen mu a tsatsaure kuma a take baza wa duniya na yawaye ne musa abin da muke yi ba kuma a cikin tsokanar mu haka dinga yi ana bin mataki duk abin da suka zo lauyan shi faɗa mu faɗa mu kawo hujja mu rubuta taka aka ce a ƙarshe dai wanda ta raba littafin nan sai da ta kai da takonta ta gudu da kafarta ta gudu daga ƙasar nan ta gudu canada wanda za ce maka musulmi za ta saka kirista a najeriya a gaba ya gudu ba za ta yarda ba amma da yake ta hanyar ilimi aka buka da sai gudu ta yi inda za a ci gaba da irin wannan abu abu a tsare da duk abin da suke yaƙi mu yaƙe musu da shi to za mu karya su kuma za mu galaba a kansu mutum ɗaya namu ba sai na faɗa maka sunansa ba a harkar ta sana'a shi ɗaya tak a kano sai da yi fetur ɗin duk iman najeriya gaba ɗaya ƙwaya ɗaya tak to da a ce duk za mu zauna mai kirki ya za a kafin yi mana wani abu yau ga shi yanzu kana jan duk inda ka shiga cikin dokar daji ka san kukan garki ka ji kukan garki kusa da kai hankalinka zai kwanta sai kun ga kwanan nan Usama ne magana aka saka a gidan rediyon Al Jazeera sai zama na zaki ne gurnani a daji duk kasashen turai da ba ta hanta cikin ta hayo kadawa take saboda kurin mutum ɗaya tak da ya tsaya kan hanyar Allah kun ga yadda yake girgiza duniya gaba ɗaya to balle ce mu dukkanin mu tsaya kan abin da Annabi Rasul zai da shi kafin ya ake yi mun to da kana mataki na farko mu gyara sannan kuma za a ɗauki mataki ta hanyar malamai da duk abin da za a iya Allah da duk abin da za a iya ɗauka akan wannan za a ɗauka da yardar Allah amma ku taimaka da jin magana a taimaka da jin magana kuma ku san makama duk abin da izo kake neman hujja ka san makamar da in ka kama za ta zama gwiwa ce hujja ce ba ni yi in rusa ta wannan yi abin da nake faɗa kenan na biyu su yi addu'a da muna da niyyar haka zuwa ba da addu'a kuma sai abin ya sake haɗuwa da wannan abun so da muna son da Allah a daure da yara da manya da maza da mata rage ɗalibai na makarantu duk da ana hutu yanzu a makarantun islamiyya da allah a baza a yi duk inda kafaran nan suka dina duk wani shiri da suka ɗauka allah zai mana maganin su aya ce guda biyu karshen suratul shamsi fadan dama alaihim rabbuhum bizan bizan fasawaha fala yakhafu uqbaha wannan muke so a yi za a yi miliyan 70 in Allah ya bar wani zai je mana duk abin da zai kulla a duniya Allah zai mana maganin su daman yana mana kuma zai ci gaba da mana to duk matakan da Amurka ta dauka kan tarbarbarjin musulmi kun ga har yau ta samu goyon baya ba ko ba za ta samu kun da dogar Allah shi ma wancan kuma da ake wancan zaben sa wanda yake wanda a kansa ake so za a yi wannan to ma sai mun ga an yi ina ce muku sai mun ga an yi shi zaben sa